نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا 26 ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da goma ga watan uku miladiya 2021 muna cikin wannan littafi wanda ke magana kan alfawzul azim wal khusranul mubin muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu da alkhairin duniya da na lafiya domin sarkin sunayensa dan dai ba manta wasatin da ya wuce mun yi namba ta sha bakwai wanda take magana akan sharabu ahlil janna wanharuha wa sharabu ahlin nari muka yi magana akan sharabu ahlil janna da bayanan da suka gudana ciki muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna daga cikin yan aljanna dan sarkin sunayensa to yau za mu yi magana akan abin yan wuta muna roƙo Allah ya sa ba mu daga cikin yan wuta kamar yadda Umar dan Khattab radiyallahu anhu yayi magana yake cewa ya Allah in muna daga cikin yan aljanna Allah ka tabbatar da mu cikin yan aljannan nan har mu mutu ba a canza ba dan ko muna daga cikin yan wuta muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya goge sunayen mu daga cikin yan wuta ya rubuta mu cikin yan aljanna dan sarkin sunayensa wannan shine tunda Amirul Mu'minin ne yace ana yin addu'a da wannan sai mu ta roƙon Allah tabaraka wa ta'ala dan muna cikin aljanna Allah ya ba mu tabaci da istiqama har a shiga aljannan magabata mun karanta da yawa ba su bar wannan gidan ba babu wanda ya bar wannan gidan baya jin tsoro ko da yake an masu bishara ma da aljanna su yan aljanna ne an masu bishara da aljanna ma suna jin tsoro kamar yadda zamu gani a cikin karatun yau annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya leko ma Umar tashi aljannan ya gani amma bai daina jin tsoro ba ya zo mutuwa yana cewa ya laita ni ya laita ummi lam talidni yana cewa ina ma da mama na bata haife ni ba yau yana cewa inda duk shi yake da abin da yake da duk duniya gaba daya da zai ba da shi yau saboda ya fanso kan shi a wurin Allah da shi yake da mallakan duk duniya da abin da ke cikin duniya ran da aka so kai kenan fa bayan ya san shahada yayi amma duk da haka yana cewa da shi yake da duk duniya da abin da ke cikin duniya yau da zai bada shi saboda ya fanso kanshi a wurin Allah dan kada ya shiga wuta to saboda haka ya kamata mu taka zanzan kullum mu ta jin tsoro bainal khawf war raja har zuwa lokacin mutuwa saniyan shine nabi yau kenan sharabu ahlin nari wa azaqo wa azabana wa azana Allahu minha wato sharabu ahlin nar abinda yan wuta za su sha abun shan su a azana Allahu minha muna roƙon Allah ya tsare mu daga wuta nan ba na ɗaya daga cikin abin shansu shi ne alhamim alhamim asali ruwa ne wanda ya kai ƙololuwa wajen zafi ku auna yanzu ko a irin yanayin irin kwanan nan da ake yin nan a ce bayan nan kuma bayan zafin nan a ba mutum tafasashen ruwa ce sai ya sha dole kuma bayan haka nan an ya gama sha ɗebi sauran fara mai a jiki in kana so ka gane wutan nan ba wasa ba ce wata rana an kai ma ruwan wanka ba a surka ba ko ko in kai jakwala ne can bayin dama daga nan ya dafu tarbo shi ka watsa kai tsarki ka ji yadda zaka gwada ka ji yadda zaka ji ka gwada ka ga yadda in bai sa ba sai ka fito waje da gudu kamar to duk abin da ka fare ka aje can ka fito da gudu kan ka fito da gudu a waje to gwadawa da gwaji ake gane yadda abu yake ko kuma ka kurba tafasasshen ruwa a kawo ma na shayi maimakon ka kurba da tsinin baki sai ka gunsa ka gunsa sosai ka ji yadda za ka ji to wannan fa ɗaya ne cikin saba'in saba'in na can saba'in ba ɗaya kuma ranar lahira sai an ɗau ɗayan an haɗa da sauran ya zama saba'in ɗin cikakke in za a yi ma ɗan wuta azaba ana yi mai azaba ne da nau'in wutan nan cikakke saba'in ɗin nan ba guda ɗaya ba mutum ya suranta guda ɗayan nan fauka tasawuri na su waɗannan ƙala ta'ala wa suqu ma'an hamiman za a shayar da 'yan wuta wani irin ruwa mai tsananin zafi faqatta am'a'ahum daga nan sai ya yayyanke musu hanji kayan ciki ai haran shadidul harara ruwa ne mai tsananin zafi mai zafi wanda zanen shi ya kai tsanani zafin sa la yustata'u ba halitta da take iya daure ma zafin nan zafin shi ya kai munin da ya fi karfin halitta ta daure masa faqatta ma fi butunihim haka wannan ruwa zai yanke abin da ke cikin cikin su minal an'am na am'a na kayan cikin su wal asha da hanji da sauran duka waɗannan su ne asha duk abin da ke ciki daga uwar hanjin har karamai da babbai da manyan da hanjin da abin da yake haɗe da kayan cikin nan in kana so ka gani ka kalli na dabba ka ga yadda ake kwaso su in mai fiɗa ya iyaye wani yanka ya kwaso su ya ɗebo zai zuba bokiti to haka za a wannan ruwan in an sha shi zai kwaso hanjin nan yayi kasa da su gaba daya fauran ana sha sha daya yake fito da su gaba daya sai dai su zu kasa saboda masifar zafi shine nan fa qatta ma fi butunihim min al-am'a'i wal ahsha dika ga sunan ka koma cikin tafsirin ibn kathir zaka ga bayani sosai wannan shine daya yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim wani wurin aka ce za a dinga kwara masu ruwa ta ka bayan mutun ya sha sannan kuma a ɗebo wani ruwa mai tsananin zafi a ba mala'iku su dinga zuba masa shi kuma kuma ba sa jin zafi su zabaniya wannan ba sa jin zafin wuta dama haka aka yi su shi shugaban wutan nan mun karanta cewa malik mai tsaron gidan wuta shiga yake ciki ya ta yawo ko ina kawai da shi da wanda suke biye da shi baya ma'aikatan shi yana bi kowace kwana cikin wutan nan yana keta ta kawai wani wurin ma zai je kafa kujera ne in ya ga dama ya zaman sa yana ta kallon yan wuta na ihu suna kiran sunan shi banza da su baya ce masu komi baya jin zafin wutan saboda an yi su dama su ba sa jin zafin wuta su ne ma'aikatan ta yawo suke ciki inda suka ga dama suke shiga sai dai kawai ya bulla wannan kwana ya ce nan an gama aiki ya ga mutane sun koma gawayi gaba daya ya ce a kwaso su kuma a biyo shi za a kai su wani wurin da za su shiga wani wurin da ba su shiga ba da Allah ka tsare mu daga shiga ina so mu gane wutan nan yadda take domin kullum mu rika neman tsari Allah ya tsare mu daga wutan nan kuma duk wani abu da zaka nema a duniyan nan komin dadin shi in dai zaka samu a nan kuma ya dalilin ka shiga wuta to ka wurgar da shi ko menene domin in ka shiga wutan nan za ka manta da komin daɗin abin da ka samu a nan wurin shiga wuta yana mantar da mutumin da ya fi kowa facaka a duniya wanda ya fi kowa facaka da jin daɗi in aka ɗauka aka tsoma shi a wuta sau ɗaya aka fito da shi aka tambaye shi ka taɓa jin daɗi zai ce wallahi bai taɓa jin daɗi ba tun da wutan nan ta mantar da shi a ce to yanzu da kai kake da duk duniya da abin da ke cikin duniya aka ce ka bada kada ƙara tsoma ka yaya zai ce ya bada to saboda guntu kuma yanzu mutum ya neme shiga can saboda haka haka za a yi za a zuba masu ruwa ta ka yuzharu bihi ma fi butunihim sannan bayan haka na ana kone abin da ke cikin cikin su da wannan ruwan ruwan nan zai kwaso abin da ke cikin cikin su a kona shi ta ko ina wal julud sannan da fatan jiki kuma wuta ta ciki wuta ta waje Allah ka tsare ni wannan shine abincin yan wuta guda daya abin shan su na biyu as-sadiq akwai sadiq qala Allahu azza wa jalla wastaftahu annabawa sun nemi taimakon Allah tabaaraka wa ta'ala su wato annabawa idan abu ya kai inda ya kai sun yi karatu sun yi wa'azi sun karanta mutane ba su bi ba sai annabawa su nemi taimakon Allah tabaaraka wa ta'ala kan azzalumai masu cutar da su wa khaba kullu jabbarin ani aka ce wa khaba kullu jabbarin ani duk wani wanda yake mai taurin kai mai tsaurin ido ya gama tabewa ko in annaba suka mai muguwa da da annabi ya riga ya yi mutum adda shi yasa kaga an ce wanda yafi kowa zunubi a duniyan nan wanda ya kashe annabin Allah ko kuma ya bari annabin Allah ya kashe shi sani wanda yafi kowa masifa ta wuta a lahira wanda ya kashe annabi daga cikin annabawan Allah ko kuma wanda ya bari annabin daga cikin annabawan Allah ya kashe shi ko ta ina ba sha saboda me zai sa annabi ya kashe annabawan Allah in ba dan tawaye bane shi shi kuma me yasa ya kashe annabin in ba dan tawaye bane shi ta kowace hanya ba mafita in ya kashe annabin Allah ba wanda ya kai shi azaba in ya bari annabin Allah kuma ya kashe shi wanda ya kai shi azaba shi yasa ku duba wani mutum wata rana da muna karantawa cewa bawa ne amma kullun sai ya fito kaca-kaca yana nuna kaman mai gidan shi bai kulawa da shi wata rana ya zo zai wuce gaban manzon Allah sallallahu annabi ya ganshi gaja-gaja ya ce kai wannan bawan wane ne haka ya kyale shi haka cikin wannan abu aka ce ya rasulullah wannan bawan da ka gani mugun hali gare ba abin da mai gidan shi baya mai amma sai ya rika fitowa da mugun wannan kamanni yace je ka can je ka sai kora sai koma gida sai ya canzo kaya masu kyau annabi ya gani yace da kana da waɗannan kake fitowa atalakallah sai ce ya rasulullah qul fil islam ce kai ko Allah ya wakinewa ko Allah ya kace ka ya ce ya manzon Allah ka ce cikin musulunci ya ce to qatalakallahu fil islam sai gashi ko ya zo ya yi shahada aka ce da ya bari annabi ya yi mai wannan maganan da sai ya mutu kafiri to auna da haka in mutum ya bari annabi ya mai mugun magana ya mai wata magana shi yasa shi saboda ra'ufur rahimun ne lil mu'minin lokacin da ya zo mutuwa gab da ya kusa mutuwa ya ce ya Allah ya kira mutane duk wanda na zalunta ko ne mai ba daidai ba ko bugun shi ne ko wani abu ya zo rama shi kuma ya ce ya Allah duk wanda ne mai wata addu'a mara kyau ko na zagai ko ne mai wata magana mara daɗi ya Allah ka juya wannan abin da ne mai ya koma alkhairi a gare shi saboda kada a je su shiga wuta in ba ka ba yan wuta ne nabi ya koma ya warware wannan abu ya roki Allah tabaraka wa ta'ala saboda tausayin manzon Allah manzon Allah shine raufur ya fi tausayin mutum fiye da yadda mahaifiyar mutum ke tausayin shi saboda haka ya nema musulmai cewa wanda duk yayin mun addu'a mara kyau to Allah ka canza addu'an nan ta koma masa dalilin rahma dalilin ka ji kansa ta dalilin wannan ka yafe masa ka gafarta masa a ga wannan shine cikakken tausayi saboda haka haka za a yi min wara'ihi jahannam sannan bayan nan bayan an wahala an sha wannan masifa an wahala an ci wahala to bayan nan akwai wutar jahannama ko ko mutum bayan ya gama wannan rayuwar ya taɗe ya tozarta to kuma bayan nan sai wutar jahannama wa yusqa min ma'in sadidin sannan za a shayar da shi da wani ruwa wanda yake mun yi maganar sadid a can bayan kuka koma shafi na 56 da an yi bayanin su da sadid an yi a wannan akai gislin ko badariya da abun nan din sadid suka ce ruwan kurji ne gashi can na gefen can zai fassara da kai ya can gaba da ugan shi can sa a ba shayar da su wannan ruwa wanda yake abin da yake fitowa daga jikin kafirai da cikin cikin su na jini da kazanta wanda in wancan ruwan wancan ruwan da za su sha mai bala'in zafi in ya kwaso kayan cikin nan yayo kasa da su to kuma su za a diba a shayar da wasu kuma a cikin wutan sashe ne masashe azaba ana yi masashi azaba da azabar sashi kamar yadda ita kanta wutan wani zafin wata wata tana neman tsari da masifar zafin wata don wani bangaren zafin shi har bangaren yana cutuwa na wuta sai ya roƙi Allah cewa Allah ka tsare ni daga wannan bangaren dan wannan sashen yana cutar da ni ita kanta wutan zafin wata na bala'i ne har sai ya cutar da wani bangaren na wuta saboda haka sai sun yi roƙon juna suna roƙon Allah to haka ake ɗebo dattin wasu ‘yan wutan daga wani ɓangare ana ba wasu shi ne za a shayar da su wannan ma'un sadi ya tajarra'ahu kuma dole mutum ya kwamfada yana kwamfada wala ya kado ya shego kusan mutum bai iya haɗewa amma sai an tunsasa shi ya haɗe da ƙarfin siya idan ya kurbi wannan ruwan ya ji bala'in zafi ko ta ji bala'in zafi malai ya tihil mautu min kulli makan mutum mutuwa za su zo mai ta kowane wuri zai ga kawai ko ta ina ma mutuwa ce kawai wama huwa bi mayyit amma ba zai mutu ba kuma ba mutuwa wurin min wara'ihi azabun ghalis bayan wannan kuma bayan shan wannan ruwan da wannan bala'in akwai wata azaba mai kaushi mai kauri wanda za a yi in kaukaji Allah ya ce mai kauri abin nan babba ne lalle wannan abin fauka tasawurina Allah tabaraka wataala ya gafarta mana saboda haka wannan haka za a yi ma yan wuta ga wannan ga wancan ga wannan kala daban-daban wasadidu qila ma yasilu min abdanil kuffari wa ajwafihim shine abin da ke kwararowa daga jikin kafirai da cikin cikin su ma wannan kayan da aka sha ruwan zafi ya zugo ƙasa to su za su sha min alqaihi waddami na wannan bordan da zai zo hade da jini jini da ruwa ruwa da jini da zai kwararo daga cikin cikin saboda duka dan in aka yi mutum wani dukan dole cikin ma jini ya kume gaba ɗaya kuma ga ruwan zafi sai hada da wannan mulmulallen jinin da ya sha duka kawai ta kwararo su guda guda sannan kuma ana kwasa ana dura ma wasu da ƙarfin tsiya Allah ka tsare mu Allah ka kare mu daga shiga wuta wa an jabir رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce kullum muskirin haram duk wani abu da ke bugarwa haram ne kada a sha wani abu duk abin da aka ce bugarwa yake yi mutum ya kiyaye shi balle kuma yau mutum ya sha abin da zai bugu malam ya koma ya kashe wani ko ya kashe wani na mun karanta da kunan cewa Allah ya yi rantsuwa duk mutumin da ya sha abin maye ta dalilin wannan ya kashe wani to Allah ya yi rantsuwa sai ya shigar da shi wuta ya kwana uku komin tubar shi ko an karbi tubarsa cewa za a yafe masa to sai ya yi kwana uku a wuta ya ce kuma wannan mai abin mai wannan laifin ko da annabi ibrahim kalli matsayin annabi ibrahim to a ce yau wanda ya sha maye ya kashe wani musulmi Allah ya yi alkawarin sai ya kwana uku a wuta komin tubarsa sai ya kwana uku a wuta ya ce ko da annabi ibrahim ne ya ka gani sau da aka laifi ne babba mai girma mutum ya sha kayan maye ya rika kashe mutane kuma yana ganin ba komai ba ne ta an yi magana mutum ce sai ya kashe mutum bai damu ba to ko za a gamu da Allah inna alallahi ahdan kuji sannan Allah yana da wani alkawari kuma liman sharibal muskira ga duk wanda ya sha abun maye kuji kuma ina karantar da wannan ina jawo shi ne ina maida shi don musamman matasa ku isar da saƙon nan ga wasu waɗanda kun san su wataƙila makwabta ne ko ana layi ɗaya ko ana wani abu a san ta hanyar da za a isar masu da saƙo domin su kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala wannan shaye-shayen da ake duk mutumin da ke kawo abin shaye-shaye kayan maye yana ba mutum ba taimakon shi ba kashe shi yayi murus a nan duniya can kuma can kurmus nan murus can kurmus tunda dan kwaya a nan me zai baka ko kanshi bai amfana da komi balle ma in ya haukace to kaga nan murus can kuma kurmus ko ina babu to naka ba taimake shi ba sai dai shi bai sani ba watakila yanzu yana ganin kamar abun nan ne amma duk wani abu da mutum zai yi ta dalilin ya ba mutum kayan maye ya sha bai bai taimake shi ba hukumar ma da ta bari ana haka ba ta taimaki al'umma ba so naka babban barna ce saboda za a lalata mutum ne kwata-kwata a nan duniya murus a can kurmus san an gane Allah ya yi alkawarin duk wanda ya sha kayan maye a nan duniya liman sharibal muskira an yaskiyahu min tsinatul khabal Allah ya yi alkawarin duk wanda ya sha maye a wannan ginin na duniya sai ya shayar da shi wani abu da ake ce matsinatul khabal قالوا يا رسول الله صحابي suka tambaya suka ce ya manzon Allah wa ma tinatul khabal mi ake ce ma tinatul khabal tinatul khabal wata laka ce ta khabal menene ita qala araqu ahli an-nar aw ghusara ahli an-nar yace gumin yan wuta shine tinatul khabal gumi yan wuta koko dattin yan wuta daga gumin su da zawansu da amansu da jagwalgwalan da aka ji masu ciwo a tattara a kwaso a rika sa mutum sai ya sha dole ko yana so ko baya so hada huwa tinatul khabal adana Allahu ajarana min so da haka muke yayi maganar shan kayan maye kayan maye masifa ce a nan duniya kuma in an je lahira ma masifa ce wannan shine na biyu daga cikin abin yan wuta na uku ma'ul ladhi kal muhl akwai ruwan da za su rika sha kaman da gwalan suya idan aka gama su ya soye akai soye man gyada ko akai wani abu za ka ga wannan man da yake kasan nan da gwalan nan ya yi bala'in zafi to haka za a rika shayar da su wani ruwa mai kama da wannan walmuhlu huwa durdiyu zaiti shine da gwalan gugguba irin na mai wannan da guggubin an gama wa huwa ma'un ghalizun ruwa ne wanda yake mai kauri aswadu wanda yake baki harun mai tsananin zafi sannan mumtin mai tsananin wari wani ruwa ne za a shayar da su shi inatul khabal din nan wani dagwalo ne za a ɗebo ga kauri ga bakikirin kaman kwalta sannan ga masifar zafi ga masifar wari tun da mutum yake bai taba jin wari kaman wannan ba nan in aka yi maganan abin da ya fi wari galibi waɗanda suka yi chemistry sukan ce phosphorus acid shi ya fi kowane wari to wancan warin dan phosphorus acid in ka ji warinsa malam masifa ne to duk wannan warin bai kai warin mutum ban ya mutu ko warin jaki mushan jaki in ya mutu kasha warin nan domin yanzu mutum shi kanshi ban ya mutu yayi kwanaki ba a rufe shi makabarta ba ina tabbatar ma idan kaje kaje jana'izarsa in ka dawo masu jana'izar za su gaya masu ceto kaje ka samu gwangwanin madara pig meal guda uku karanci ka sha to ko in ka sha wannan in dai kana kusa da gawa sosai kuma ka sha wannan gwangwani uku to yau sai dai kai sallama da gida ka dawo falo ko ka samu can kofar daki ka rufe dakin ka dawo waje ka dinga fufus fufus fufus fufus to duk abin da ya fito zaka ji kaman wancan gawan ne ya fito zaka ji duk abin da kace fus ya fito zaka ji kaman warin gawan nan ne shine maganin shi in ba haka ba ko karshen ta kai ba sai ka rashin lafiya ko kuma ka mutu to to to za a zo wancan abin tun da mutum yake bai taba jin wari irin na wannan ba haka za a zo a bashi sa abin nan dan yanzu wanda suka yi chemistry ranar da za a yi practicals na irin na wannan phosphorus acid din malam duk inda suka je wajen department nan in ka gitta ranar baya biyu kuma da yake mu ba mu ci gaba ba shi malamin kadai ne zai nemo abin toshe hanci ko ko ku sha bala'i ka zo gida ranar kai ta kum kum kum malam sani mu ba mu ci gaba ba yanzu kasar da aka ci gaba abari ka shiga ka ci wannan bala'in warin babu abin toshe hanci ba zai yi ba amma dai malama wani kun taba shiga da practical da wani abu ba su fito shani to ni ma dai ban taba gani ba haka suka dinga za mu ciki ka je ka kwashi wari dama ran da za a yi sai ka kwana da rura shi ko yana da kayan rufe hanci shi ya hada ya hada ya ban maku ya fitar gaban Allah ya ta rubutu ku ta rubutu kuna kwasan bala'i dole ku kwaso ina yanzu wani wata makarantar islamiyya ce sai za a yi wani darasi da wannan warin ai iyayen ma sai su je su mari malamin a makarantar za su sumari malamin shi su ya za a yi wannan amma wancan da yake an gane amfanin shi shi dole ne wadaka ana yi to ala'ayyata halin ma dalilin sanin shin mun gano ai yanzu wannan abun warinsa malam abin da za ka kawo kusa da shi wajen wari ba karami abu ba ne ka gwada yanzu kana so ka je ka nemi phosphorus acid ka je kana so ka je yadda yake da wari kaji ba sa ba ba a wasa ma da shi ko shi mai hada shi ran da zai hada shi sai an sanarwa ta musamman kwana bakwai za a ana sanarwa a makaranta gobe wancan satin ba akwai practical kuma za a gwada phosphorus acid don haka malamai wanda ba su koyi su gudu kawai su buku ku dinga dinka wari a gama banza a tafi a banza idza arada al-kafiru an yashrabahu kuji wa qarrabahu min wajhihi ka Allah ka tsare mu idan kafiri yayi niyyar shan wannan ruwan tunda an sa shi sai ya sha dole wa qarrabahu min wajhihi shawwa hatta tasquda jildata wajhihi fihi idan ya jawo shi kusa da fuskar shi zai sha to wannan ruwan zai soya fuskar har fuskar sai ta yanke ta fada cikin ruwan ba wanda zai iya kurbar shi face fuskar shi sannan ta riga ta kai cikin shi mallan sani ya fito ko idan mutum ya ɗauko shi ya nufo fuskar shi kafin ya kai ga ya kurɓa shi a baki fuskar shi ta zaftare ta faɗa cikin ruwan saboda bala'in zafi Allah ka tsare mu qala Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna atadna lidh-dhalimin naran lalle mun yi tanajin wata irin wuta ga azzalumai a hatsa bihim suradiquha katangar wutan ta kewaye su ko ta ina ba ta wurin gudu duk ta inda za a bi ba inda mutum zai gudu wani ya su idan suka nemi agaji suka ji zafin wuta zafi ya kai zafi suka nemi a kawo masu wani dan ruwa ruwa su ji sanyi yughasu bima'in sai a kawo masu agaji da wani irin ruwa kalmuhli ruwan nan kaman wannan da walan mai kwannan da muka yi magana yashwil wajo yana soya fuskoki ina aka kurba kai Allah da kanshi ce bi sasharabu wa sa'ad murtafaqa kai wannan abun sha yayi muni kuma wurin mazaunin nan yayi muni ga yan wuta murtafaqan ay manzilan wannan masauki yayi muni ga yan wuta a ce inda za a sauke mutun shine a rika bashi wannan ruwa yana sha Allah da kanshi ce wannan abun sha yayi muni sannan wannan wurin zaman masaukin da aka ba ‘yan wutar na ya muna na Allah ka tsare mu wannan shi ne na hudu ai na uku na hudu al-ghassaq akwai ghassaq shi ma abinci ne na ‘yan wuta wanda za a ba su ƙala ta'ala la ya na fiha bardan wala sharaban ‘yan wuta ba sa ɗanɗana wani abu da za su ji sanyi-sanyi ba su da wani abin sha da za a sha a ji daɗi a wurin illa hamiman wa ghasaqa sai dai ruwan zafi da wannan ruwan gyambo shine ghasaq wanda ana sha yana makare zuciya yana makare mutum saboda rashin jin daɗin sha ana sha yana makare zukatan mutane ana sha yana shaƙe wanda ya sha shi saboda muninsa saboda ba yadda za a yi a ji daɗi a jikinsa mummunan abin sha ne jaza'an wifaqan wannan an masu ne sakamako ne wanda ya dace da su don an gaya masu gaskiya an gaya masu hanyar da za su bi nan ba su bi ba saboda haka sai sakamako nawum kanu la yarjuna hisaba waɗannan mutane ne waɗanda ba sa tunanin za su haɗu da Allah ba wani abu da suka yi wanda zai nuna sun yadda za su haɗu da Allah don haka suna son a saka masu ba sa fatan su gamu da Allah dama ba su fatan su gamu da Allah lami lafiya lau ba tunda an nuna masu ga hanyar da ya kamata su bi ba su bi ba wa kadzabu bi ayatina sun ƙaryata ayoyinmu duk abin da aka gaya masa na ayoyi aka ce ga hanyar daidai ba su bi ba kizaban ƙaryatawa iya ƙaryatawa ba wasa suka yi ba ba da gangan ba wai wasu sako-sako da gaske suka ƙaryata duk abin da ake so su bi ba su bi ba wa kulla shay'in awsaynahu kitaba Allah tabaaraka wa ta'ala yace komi ko mun rubuce shi ba abin da aka yi wanda ba Allah bai sani ba duk abin da suka yi an tattara shi na mugun ayyuka da suka yi da mugun halaye da suka yi Allah ya tattara shi komi an rubuce shi yau kuma gashi nan ana an sakamako fadhuku saboda haka ku ɗanɗani sakamakon tawayen da kuka yi ma Allah tabaraka wa ta'ala falan nazidakum illa azaba ba abin da zamu ƙara muku yau sai dai azaba maganan a sassauta bai taso ba maganan ai maku afuwa bai taso ba ba wani abu da za ku samu na rahama ko na wani abu ba abin da za a ƙara sai dai azaba Allah ka tsare mu wasu suka ce al-ghassaqu huwa al-barid shi wani ruwa ne ga datti ga ɗan karan sanyi can an ce mai zafi ko to nan aka ce wasu suka ce ghassaq ruwa ne huwal baridul ladhi la yustata'u min shiddati baradihi shi kuma wani ruwa ne ga dattin shi ga muni sannan kuma shi ba zafi gare ba shi kuma dan karan sanyi gare ba wanda zai iya daure ma sanyin shi kuma sanyi irin na zamharir sanyi irin kamar na jaura masifar sanyi kun ga dai daura nan ta duniya wadda take wucewa in ta wuce ta tadda mutane a waje ko dabbobi a waje ko itace duk sai ta kashe su ba su ƙara yi ba itace mai ƴaƴa ma in ta bi ta bisan shi daga na ya lalace ya gama sau da haka to wannan shi ma wani ruwa ne wanda za a ba su saboda tsananin sanyin bala'i ya hariƙuhum bi baradihi sanyin sai ya ƙona su shi ma saboda bala'in sanyin sai sun kama ta harikuhumun naru bi harriha ku duba wannan masifa wannan ai kaga in ba Allah ba waye iya yin wannan sanyi ne za a kai shi yayin sanyin da sai ya kona wanda ke shan shi saboda bala'in sanyi sai ya sa mutun ya san dare dai a takeice kaman yanda wuta take kona su su kone kurmus to haka wancan sanyin shi kuma zai sandarar da su gaba da su koma kaman dutse saboda bala'i wa huwa zamharir kun gani ko shine zamharir wa huwa majtama'a min sadidi ahlin nari wannan Allah ka tsare mu wato shi wannan ruwan wata gama hada ce aka yi wato gatan da zafi datan wannan yan wuta sun ci bala'i sun fitar da kayan zafi da suka yi sai aka ɗebo wannan aka yi masu kuma wani meat pie wani wani wani wani abin nan sandwich nake so in ce eh to sandwich ai yafi meat pie hada kaya ko ya mu tsaya mu tsani a sandwich malam sani baka san sandwich ba ko eh wani abinci ne da ke ni ma ba san shi ba eh oho na masu kudi dai yanzu nan ka je kana zuwa can ka ce musu sandwich kake so zaka ga sun hado ba su bara wani su dauki wani su dora to ya mutsin hada hadan shine yasa ne abun nan meat pie yawanci nama wani sai a sa abu daya a ciki wani sai a sa vegetable sai a sa sai a sa nama ko a sa kifi eh eh shi sa yawa amma shi sandwich sai an hada abubuwa sai a hada ganyayyaki a sa vegetables a sa ganye a sa waye a sa wani da wasu masu yaji yaji wanda ake ci akwai wasu ganyayyaki da na gani laraba su gatsar suke suna ci wasu masu yaji yaji ganyen haka kake cin shi abun nan bane zaka gan su wajen masu abinci Allah sa aka je Saudiya Allah kai mu Saudiya sai ka je kana zuwa wajen abinci kace sandwich za su ce amma haudir a gani malar sanin da za su haɗo mashi su haɗo wani ina ƙarga kaje ta yi shi ke da magana ta ƙare yana nan za ka gani a fili balle ma ka je ka haɗu da wanda ka sani ana ganin kamalan sani yanzu kai ka sani in ka je wataƙila ma ɗan wata jiha kawai gan kai ce a'a wannan ba malan sani ba ne ba kowi wa ma huwa inda Allah bi aziz kowa ya ta roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ba sai ka san hanyar da Allah zai buɗa ma abu ba kai dai kai addu'a to wannan sandwich din shine ake hada abu ne kala kala shine nan kaman sandwich ne shi yasa nake so a gane sandwich din dan nan wurin za a yi ma yan wuta wannan ya fito da kaza kun gane wannan ya fito da kaza wannan ya fito da kaza da ya ji wahala ai yanzu nan wurin da za tara mutane a fare masu duka kowa abin da zai fara daban-daban ne ba dole ya zama ɗaya ba wani ya fara da fitsari wani ya amai wani ya zawo wani ya fara da ihu tukuna kafin nan wani kuma jini ya haɓo kun gane abin da nake nufi ana zuwa aka rufe mutane da duka ba dole abu ɗaya za su fara ba wani ya fara watakila shi da fitsari zai faru ofisa kun sha gani ko aka fara ɗirkan mutum na yawwa shi ne abin da nake nufi wajen investigation ana sa mutane tare ake dukansu amma wani in ya tashi zai fara da haƙo wani kunnen shi zai fara jini wani hanci wani kunne wani ya fitsari wani ya kashi wani kuma ya fara da amai to duk wannan haɗa kai ta mutane daban-daban shi ne nike nufin nan sai a zo a yi wani sandwich da shi a rika ba wasu ‘yan wuta suna ci saboda tun da sun shiga wuta kowa da abin da ake dukan da ake ma kowa da abin da zai fara da shi ga shi nan ku duba ai wahuwa zam wahuwa majtama'a kun gani shine abin da aka tattaro min sadidi ahlin na daga wannan ruwan kurjin nasu wa arqihim da guminsu wa juruhihim da raunukansu da aka yi wa dam'ihim da hawayensu da suka yi saboda kuka fa huwa ma baridun mumtinun saboda haka mai sanyi ne amma mai dan karan wari shine za a hada ba wasu Allah ka saba mu cikin su ya fito ko na biyar sai kuma ainun aniya wanda mun karanta shi can wujuhun yawma idhin khashi'a عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية wannan aka ce ranar za a ga wasu huskoki khashiya ga sunan sun sun kuyar da kai suna zazzaro ido saboda sun san ba su daidai ba amilatun nasiba ga aiki ana amma yan wahala ne aikin banza sun karkata hanya yasa Umar dan Khattab radiyallahu anhu wata rana ya je Falastin inda kama ya zo ya gaga wani nan ciki yana ta bauta yana ta bauta ya koma waje fashe da kuka aka tambaye shi ya Amiral Mu'minin kana kuka yace tausayin wannan nake ji domin gashi nan yana ta bauta a ganin sa yana bauta Allah amma dan wuta ne a lahira waɗannan su ne waɗanda ake cewa wujuhun yawma idin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya tusqa min aynin aniya li'annahum qad akhtaw at-tariq saboda waɗannan sun yi kuskuren hanya ga hanya da aka ce masa siratun mustaqim sun karkace sun bita sun bi wata daban to shi yasa ake so mu musulmi mu kiyaye wannan al'amari kullum muna cewa ghayr idina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayr maghdubi alaihim waladdallin karanci so 17 muke fadin wannan in mutum bai nafila ba ma amma kuma ya koma ya kankame masu ka gama neman tsari da mutane kuma ka koma cikin su ka ci tare ku sha tare ku yi komi ba ka jin kyamarsu to kan maganar nan mace ba tasla naran hamiya za su konu ran nan da wasu wata irin wuta mai tsananin zafi tusqa min ainin aniya za a shayar da su waɗannan fuskokin wani ruwa mai tsananin zafi ainun wani marmaro ne amma mai ɗan karan zafi wa aniya mutanahiya fil hararati wal ghilyan idan aka ce aniya to shine ruwan da ya kai kololuwa wurin zafi da tafarfasa malam sani muna tare ruwan da ya kai kololuwa wajen zafi da tafarfasa shine aniya to za a shayar da su wannan ruwa Allah ka tsare mu wa qala ta'ala sannan Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce yatufuna bainaha wa baina hamimin an za su rika zagayawa suna kewayawa tsakanin wannan wuri da wuta da kuma wurin ruwan zafi in sun ci azaba a nan sai a ɗauke su a ce to a taho da su kuma sai a gangara da su wani wuri da za su sha ruwa mai tsananin zafi kanat al-arabu taqulu li shay'in idan taha harruhu larabawa sun kasance suke ce ma abin da tsananin zafin sa ya kai ƙarshe saboda zafi hatta la yakuna aharra minhu hayya zama babu wani abu da ya kai shi zafi sai su ce qad ana harruhu lalle zafin sa ya kai karshe karshen zafi shine an Allah ka tsare mu Allah muke roko Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu daga shiga wuta waɗannan akwai littattafai da yawa kamar misalin wannan littafi da ibn rajab yayi wannan at-takhwif min an-nar ibn rajab al-hanbali littafi ne mai ban sha'awa yana da kyau saboda mu kiyaye wannan abubuwa mu rika jin tsoro wannan shine ya kamata a ce mun hada da shirin nan sai dai Allah ya ciki ikon sa lokaci bai bada dama ba to ga sabo nan shine al-mabhas ath-thamin ashara na 18 yau bincike na 18 shine kusuru ahli al-janna wa masakin ahli an-nar gidaje tunda an yi maganan wuraren abun sha shimfidu ga to yaya gidajen yan aljanna suke Allah ka sa muna daga cikin yan aljanna Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za su shiga cikin waɗannan gidaje don tsarkin sunayenka kuma ka kare mu daga gidajen yan wuta awwalan qusuru ahli aljanna wa qiyamihim wa ghurafihim da yau za mu yi magana ko wannan bangaren zai magana ne akan manya-manyan kusur gidajen sama soraye gidajen saman yan aljanna wa khiyamihim da tantunan su da aka yi masu wa ghurafihim da wasu dakuna na musamman da aka yi na hutawa yan aljanna na da waɗannan abu guda uku ga manya-manyan gidajen aslan ga tantuna ga kuma wasu manyan dakuna na musamman wanda za mutum zai shiga ya huta Allah ka samu na daga cikin aljanna qala Allah ta'ala lakin alladhina taqaw rabbahum waɗanda suka ji tsoron Allah bayan an faɗi waɗanda suka yi ‘yan tawaye can baya aka ce amma waɗanda su ko suka ji tsoron Ubangijinsu ta baraka wa ta'ala lahum gurafun suna da wasu manya-manyan ɗakuna min fauqiha gurafun wasu ma saman wasu mabniya an giggina masu ga sunan ko ina tajri min tati al-anharu ruwa na gudana ta karkashin su daga ƙasa zuwa can sama duk inda ake wa'adallah wannan shine alƙawarin da Allah ya ma yan aljanna Allah ka samu na cikin yan aljanna in dai mun shiga aljannan to wannan ya gama samuwa la yukhlifu Allahu al-mi'ad Allah baya saba alƙawari in yi alƙawari zai cika Allah tabaraka wa ta'ala ka taimake mu ba yin ba samun can din bane ba wai tsoron kada a je can ba a samu ba tsoron kada ya zama ba ma ciki shine masifa amma in dai Allah ya samu na ciki an gama samu Allah baya saba alƙawari قال ابن كثير رحمه الله تعالى أخبر عز وجل عن عباده السعداء الله تبارك وتعالى يا بام لاباري game da bayinsa wanda suka rabauta Allah ka samu cikin wanda suka rabauta shine as-su'ada wanda Allah ya sa su yan aljanna ne annalahum ghurafan fil janna suna da dakuna manya-manya da za a ba su aljanna wa hiya al-qusuru shahiqa sune wasu irin manya-manyan gine-gine dingima dingima in an ce wannan gini shahiq wanda yake ɗirke ke ba ka iya ganin duka gefensa ta wuri ɗaya idan ka tsaya ta nan sai dai ka ga gaba in ka koma ta can sai dai ka ga can gefen in ka koma ta can sai dai saboda girmansa ya kai girma ba ka iya sawwara shi duka ka ga ka ce gida ne ka ga daga farkon zuwa ƙarshen ka iya ganin shi duka ina ba aljanna ba ba wani gidan a aljanna da kake iya ganin sa duka sai dai ko ina ka zagaya in kana ta tsaye ta sau ba ka iya ganin ƙarshen saman in kana ta gefe ba ka iya ganin ƙarshen gefen ba ta inda za ka gaji sai dai a yi ta zagayawa da mutum yana ganin nan ɓangaren yana ganin nan ɓangaren yana haka yake waje haka yake ciki bai gano gaba ɗaya bai gano ko ta ina kake kallon shi ko ta gaba ba ka iya ganin fuskar gaba ɗaya sai dai kai ta tafiya haka kai ƙarshen fuskar in ka koma ta gefe sai dai kai ta tafiya kafin ka kai ƙarshen gefen amma bai gano gaba ɗaya bai gano abadan shine al-qusur as-shahifa waɗanda suke manya-manya shahiqa min fawqiha ghurafun mabaniya sannan a saman su kuma ko su gine-ginen da aka dora kai yanzu ba ga wani ya zo yayi wani gidan yayi wani gidan ya dan sai je can sama sai wani wai penthouse ko in ya ga dama kawai duk nan ya bar nan ya ga dama ya tafi can ya shige can ya ce can zai rika sha kasa wani lokaci ya sa ya ciyawa ciyawa wurin ya fito duk kwaikwayon aljanna ne amma wannan na ƙarya ne tunda wata rana baka shirya ba za a ɗauke ka daga ciki na gasken shine can wanda ake samun abadan sarmadi to kuma wai wannan sai ya zama yaro din mutum ya manta da wancan ya rike wannan wanda ba tabbas ko yaushe ana iya dauke mutum daga ciki wasu ma sun gina wasu tare ba saboda haka za a yi haka nan sai a ba su shine fawqiha mabniya ay tibaqun fawqa tibaq hawan hawa kenan wani bisa wani mabniyatin muhkamatun gashi nan an gina su manya manya sannan ga kyau an yi su da kyau muzakhrafatun aliyatun gashi an masu kwalliya kwalliya ta ban mamaki sannan kuma ga suna aliyatun sannan kuma ga sunan kololuwa sama sama wani in kace zaka kallo saman shi na sai dai ka daga kai kaga kaman kana ganin taurari kamar yadda ake kallon taurari haka ake kallon gidajen wasu kuma sahabbai suka tambaya to wai waɗannan ko dai su annabi yace mutane ne cikin wanda suka imani suka aiki na kwarai ba ma annaba bane su وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زن الله ياتي ان في الجنه غرفا اتكين الجنه ko su dakuna manya manya yura zahiruha min batiniha ana ganin wajen daga ciki kana ganin wajen saboda kyau wa batinuha min zahiriha daga wajen ciki kuma kana ganin waje daga waje kana ganin ciki daga ciki kana ganin waje saboda dan karen kyau da aka yi musu irin su ya fita daga abun nan yanzu ba ko Abuja da aka yi wani wuri aka je wajen immigration office aka ce glass house to ganin shi ake yi na musamman ne wannan glass house din da ake zuwa abun nan ma saboda an ce glass house ne shi ko ya ka gani ya mala wani ka taba zuwa ba ko ka je immigration aha wanda ya je can Abuja in ka ce wannan glass house din zaka shiga kahin ka kai ciki ga yadda za a yi sai in kana da hanya ko kana da wani abu har sadda fito da muta sai dai ka je to nan a duniya kenan an yi wani abu saboda ana ganin an mai wani special abu yana da wani suna na musamman yana da wani tsari da aka yi mai na musamman to ya lahira min babi aula a'addaha Allah ta'ala liman at'ama wannan gidan da aka ce wanda bai wannan sifofin ba bai da wannan ko da kana da aljanna in baka da waɗannan sifofin to kai baka da irin wannan gidan ina fata a gane gidajen ko a aljanna an ba da wasu ayyuka kamar da aka yi cewa mufarradun da aka yi maganar su aka ga sai da aka faɗi ayyukan su daban waɗannan na musamman ne to akwai wasu gidaje da aka ware a aljanna na musamman bayan shiga aljanna to kuma ana ba da su ne na wasu special mutane su kuma saboda wani aiki da suka yi daban bayan general da za a ce na kowa ya shiga aljanna to kuma sai a bada waɗannan su kuma na musamman ne ga wanda suka yi wani aiki na musamman wanda ba kowa ya yi ba ga sunan an ce a adda Allahu ta'ala liman at'ama ta'ama Allah ya tadaje su ne ga wanda ya ciyar da abinci ya ciyar da wasu bayan Allah abinci ciyar da abinci yana da fa'ida wa alanal kalama sannan kuma ya rika yi mutane magana mai daɗi baya rena mutane baya daukan mutane su kaman ba kowa bane shi kadai ne mutum wannan sifan mummuna ce rena musulmi babban matsala ce to kaga sifa su ta biyu sannan wata ba asiya sannan suka rika yin azumi na nafila wani bayan wani yau yayi gobe yi ya ƙara can ya ƙara can ya ƙara can yayi litinin yayi alhamis ya dawo ya ce bari ya ayyamul bi duk yana hada su yana ta yi to waɗannan duka sifa ta nawa kenan ya ciyar da abinci ya lausasa magana ya bi azumi bayan azumi ba azumin farilla ake magana ba nan ina azumin farilla ne kowa na nan wa afsha salama sannan kuma ya rika ya taima mutane sallama da wanda ya sani da wanda bai sani ba ya ga mutane masu sallama baya rena mutane dai a takaice ga na ƙarshe nan wa salla bil laili wan nasu niyam sannan kuma ya rika yin sallah da daddare yayin da mutane ke bacci to kaga wani shi in Allah Allah ya taimake wani shi ya hada duka wani kuma ko ɗaya babu to shine babba asara wani ya hada duka wani shi kuma zero da su dai kamar da sauki at'ama ta'ama wa alana al-kalama wa taba'a as-siyama wa afsha as-salama wa salla bil-layli wan-nas niyam shikenan abu nawa abu biyar waɗannan abun biyar wanda ya yi su shi zai samu wancan gidan wanda bai yi su ba ko da ya shiga aljanna shi bai da irin wannan gidan وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بينما انا نائم manzo Allah ya ce wata rana ina bacci ra'aituni fil janna sai kawai na gani a aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yayi mafarki wata rana kawai sai ya ganshi a aljanna fa idza imra'atun tatawadda ila janibi qasrin sai naga wata mata tana alwalla a gefen wani irkeken gida wala sani saurara ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi ko mafarki annaba gaskiya ne yace yayi mafarki wata rana gashi a aljanna sai ya ga ga wata mata tana alwalla a gefen wani ɗirkeken gini ya ga tana alwalla faƙultu ya ce sai na tambaye ta na ce liman hadal qasr wannan ɗirkeken ginin nawa ne ne kuma wannan ko ya nuna mana wani abu ya nuna mana annabi bai san gaibi ba sai abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mashi ya tambaya ya ce wannan gidan nawa ne ne qalat li umar ibn al-khattab tace wannan gidan na umar dan khattab ne sahabin ka shike da wannan gidan kaji malam sani fa zakartu ghirataka fa wallitu mudbiran yace da annabi kamar yace zai shiga gidan ya gano kamar cikin sahih muslim haka yace yace sai ne niyan kamar in shiga gidan in gano ma sai kawai na tuna da kishin ka ba za ka so ne ya shiga gidanka ba ya gano iyalinka sai kawai na juyo baya na dawo fa baka umar Umar sai fashe da kuka da annabi ya gaya masa wannan magana tun da shi yake ba labari wa qala a alayka ugharu ya rasulullah yace manzon Allah da kai ne zan yi kishi in zan yi kishi rasa wanda zan kishi da kai sai kai ya rasulullah ai da ka gano sai zaka shiga sai ba komai zaka shiga to ka duba wanda aka gaya ma wannan magana amma ya mutu yana ta kuka yana jin tsoro bayan kuma yana cikin mutane goma da aka masa bishara da aljanna to yanzu har cikin aljannan ma an gano ba maganan zai shiga ba kaga wancan ai ce aka yi shi dan aljanna ne zai shiga to yanzu har cikin aljannan an gano mai har irin ginin akwai sakankancewa da tafi wannan kuma wanda ya faɗi masa maganan nan shi kuma as-sadiqul masduq amma duk da haka yana jin tsoro yana ta kuka وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت الجنة يتي ناشق الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب sai na ga wani an yi wani ɗirkeken gida da zinariya da zinariya aka gidan gaba ɗaya gaba ɗayan shi zinariya ne fa qultu liman hada na kalli gidan nan annabi ya ga gidan nan katon gida gashi da zinariya yace wannan gidan nawa ne ne fa qalu li rajulin min quraish wani mutum ne daga cikin quraishawa shike da wannan gidan فما منعني أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلمه من غيرتك da aka ce da wani mutum ne daga cikin Quraysh ya gane Umar ne sai ce ba abin da ya hana in shiga gidan nan in gano ma sai dan kishin ka da na sani kana da ki baka so ne shiga ciki qala wa alayka ugharu ya rasulullah akan ka ne zan yi kishi akan ka ne zan yi kishi ya manzon Allah kaga dai ya nuna akwai gida ashabbai gashi kirkekin gida kuma da zinariya وعن ابي هريره رضي الله عنه قال اتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وترانا جبريل يا زوجن منزون الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يتي يا منزون الله هذه خديجه قد اتتك معها اناء فيه ادام او طعام او شراب يتي يا منزون الله suna magana da manzon Allah da Jibril sai sai Jibril yace mai ga Khadija nan zuwa ta zo ma da wata ƙwariya a cikin ƙwariyar nan akwai wani romo-romo malam sani ya kamata a riƙa hutun romo-romo ko ya zai kuma yanzu da sun je shi kuma sai kai kuma kaɗan sawo-sawo a zuwa da hansa dan ba za ku sani da rana yin zai kawai ana ta ku riƙa yi mai gida romo da shi kuma ya riƙa sauwa haka ne ko in ka ɗan samu ɗan kuɗi abin da ake so yana daga cikin hikima kun ga nan kusan karatun da muka yi kenan na zadul mi'ad a wannan adda'a waddawa cewa lalle mutum yana da shari'a ne mutum ya so iyalinsa ya so mata ya so iyalinsa wanda abin nan to son nan daga cikin abin da zai tafiyar da shi a kyautata musu kuma kai abin nan ɗinsu ba yau ba kullum bane za a ce kai ta samu ba kullum bane kuma kwata-kwata za a ce kai ta rasawa kada ka riƙa zowa kai kullum sai dai ka je ka ci a waje kai kaɗai ba daidai bane haka ɗauko mutum baiwa Allah ka ɗauko ta daga wata ma ba garin ku ɗaya ba daga wani gari take kai daga wani gari ka ɗauko ta ka zo ka aje a cikin gida kai ka tafi kasuwa duk musamman yan kasuwan nan da ku nike mutum ya fita da safe ya ki karyawa ma a gidan wani ya zo ya ba su kunu ya tafi kasuwa shi ya je ya ci indomi da kwai da da abun nan a haɗa mai ya sha da rabin madara da rana kuma ya je ya ci shinkafa da salad da kaza da yamma kuma ya ƙara ya ci balangu ya ci tsire ya ƙara shan wani shayi ya taho shi kam yana nan tsaf ya je can shi kuma bai canza nasu kawai abin da ya ga dama kullum shi ke ba su in a zo kawai aka sai ce kin san yan kasuwa mu ce yan ciye-ciyen nan da ba za a rasa ba wannan ciye-ciye yan kaɗan kaɗan din nan ya kaji cikin mutum ya cika ya san wannan bai ciyo ya langwala ya ji miyan kamar an wanke kai kuma shine bai so kayan ba ba daidai bane haka wata rana in ka dan samu sai ka faranta masu rai duk abin da kai lada zaka samu sadda ka dan samu sai ka dan so su ma su dan gani ka dan so dan nama ka dan so musu yar kaza wata rana in ka samu ba ta ne kullum ba kamar yadda wani shi ma kuka ce da yace bugo man waya na cewa wai na ce mata shi kullum sai an sai kaza yace yace shine bugo a tambaye ni ni kullum ne nake saye nace a ni ba haka nace ba cewa ne radda Allah ya buɗa ma in ka dan samu ka dan sa ta ji daɗi ita ma ka dan saya mata ka ba kowa ka dan basu ka dan sau kai ma ka dan ka dan fita ka dan dawo ka dan riko ne a wata rana radda ka samu radda baka samu ba kuma an san kana yi ai sun san babu ne yau amma kullun ka shigo iri ɗaya kuma kai kana ta ce a can waje ba daidai bane haka baya daga cikin kyautatawa ku duba fa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa gudun duniya shi yafi kowa ta amma ku duba wata rana a gidansa ma yanka ake yi gaba ɗaya ya kawo rago ko a kawo abin a yanka sai dai shi bambancin shi da mu in ya yankan kuma ya ce a ɗaɗɗauka a sassan ma wasu kuma har da ya ƙara samu kuma a ƙara yin yanka a gidan shi a yanka gaba ɗaya dabban ma a yanka ba ma magana ka zake ba ya yanka ya ce a rarraba a ɗiba su kuma su ɗiba cikin gida su ci shi ma ya ci ya ba mutanensa su sabbansa su ma su ci da aka samu da ba a samu ba kuma a yi haƙuri amma kullum kai kana samu sai ka soke kudin ka kaje kai ta ci kai kadai haka ba daidai bane gaskiya ba daidai bane ba tarbiya islamiya bace wannan to dai abin da ya kawo maganan nan ta zo ita yanzu ba gashi ta zo mai da dan roman roman ba to kai da baka kawo waya za ya kawo ma dan roman roman au ta'amun au sharab kuma wannan ya nuna wai waɗanda ke cewa ba mace ke girki a cikin gida ba su gane addinin nan ba wace ce wannan yanzu khadija ce ummul wannan ita ce duk duniya ba kamar ta kuma kun ga dai yanzu ita ta daho ta dauko gashi nan da romo roman ta yan miya miya da abinci da abin sha ta taho za ta kawo annabi ta dauko sallallahu alaihi wasallam ta dauko za ta kawo mashi ita kuma radiyallahu anha ta ciccibo wannan ta taho sai jibril ya ganta ta taho sai ya ce ga khadija nan ta dauko wani ƙwarya abin sakawa kamar yanzu ce ga ta nan da kula a cikin kulan kaga yadda Allah ke sanar da su abu ta zo da miya romo-romo da abinci ko abin sha wanda za ka ci abinci fahiya idha atatka fa idha athiya atatka idan ta zo ta ƙara so shi zai tafi ya ce faƙara alaiha salam min rabbi haka ce Allah yana gaishe ta wa minni ni ma ka ce ina gaida ta ka gaya mata in ta zo ta ƙara so ka gaya mata ka ce Allah ya ce a gaishe ta ni ma ina gaishe ta wa bashirha sannan bayan nan kuma ka gaya mata bayan gaisuwa daga Allah ya salam ku auna wannan daraja bayan Allah ya gaishe ta kuma ni ma ka ce ina gaishe ta ka gaya mata kuma ana mata bishara bi baitin fil jannati min qasabin tana da wani gida a cikin aljanna wanda an yi shi ne da wani lu'ulu'u wanda aka kwakwara cikinsa mai ban sha'awa la sakhaba fihi wala nasab babu maganan hayaniya a ciki kuma ba wahala in an shiga shikenan ya fito qawluhu min qasabin ay min lu'lu'a mujawwafa daga lu'lu'u ce wanda aka kwakware wasi'a mai fadi kal qasr al munif kai ka ce dai kaman wani gidan sama dingime ne kuma da haka aka yi shi wa qila baitun ne min al qasab al manzur bid durri gida ne manzum gida ne wanda aka yi da lu'lu'u wanda aka zazzagaye shi kuma da zinariya wallu'lu'u wal yaqut da lu'lu'u da yaqut duk shi da shi aka gidan ba wani mai irin shi a halitta aka ce ba duk cikin halittar manzon Allah ba mai irin wannan gidan duk cikin abin nan kai sabon mabiyan manzon Allah al'umma nake so in ce ba halitta ba afwan duk cikin al'umman manzon Allah ba mai irin wannan gidan sai ita ita Allah ya yi wannan gida wa qala Allah ta'ala lin nabi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce manzon Allah tabarakal ladhi in sha'a ja'ala laka khairan min dalika albarkokin Allah sun yawaita wanda in ya ga dama sai ya sama abin da yafi abin da kafiran nan suke cewa domin kafirai na cewa me yasa ba ya za a yi manzo a ganshi a kasuwa ya za a yi ba a sa mai gidaje ba ba a sa mai gonaki ba Allah ya ce duk wannan ba komai bane albarkokin Allah sun yawaita wanda in ya ga dama sai ya baka abin da yafi abin da suke faɗi ويجعل لك من, من ذلك جنات يسنيا مكا الجنوني تجري من تحتها الانهار wanda koramu suna gudana ta karkashin ta waye ja'allaka qusura sannan ya sanya maka dingima dingiman gidaje wanda ba anan ba waɗannan da za su rushe masu su su rushe su tafi su basu ko su su tafi su basu ko su su rushe su basu to kai da kake da tabbas ya fito وعن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانظر الله ياتي في الجنة خيمة أتكين الجنة أكوي ونتنتي من لؤلؤة مجوفة daga wani lu'ulu'u aka yi ta wanda aka kwakwale cikin arduha 60 milan tsawonta kaman fadin ta shine ard fadin ta mil 60 fi kulli zawiyatin min ahli min ahli minha ahlun a kowace kwana kowane lungu akwai mutane la yarawna al-akharuna wasu ba sa ganin wasu la yarawna al-akhari wasu ba sa ganin wasu yatufu alaihim al-mu'min mu'mini zai ta zagayawa cikin nan nan nashi ne nan nashi ne wa fi riwaya inna lil mu'mini fil jannati la khaymatan dan aljanna a cikin mumini dan aljanna aljannan nan yana da wani tanti min lu'lu'atin wahida mujawwafatin daga wata lu'lu'u da aka yi iri guda daya kalanta daya ne an kwakwala ciki tuluha fis sama'i 60 milan tsawanta a sama shi kuma mil 60 duwa mil 60 yanzu wala munafata baina tuliha wa ardiha fi riwayatayn babu wani karo da aka samu wajen tsawon da fadin da yazo cikin ruwaya biyu fa arduha fi masahati ardiha 60 milan tsawonta fadinta a kun kwatanta a ƙasa a fadin ƙasa shine ake nufi da mil 60 wa tuluha fi samai tsawonta kuma da ya kafu a sama shi kuma tunda yanzu misali ai gini wanda suka iya shi ai kaga lokacin da aka zo za a yi magana fadin shi a ƙasa fadinsa kuma a sama in ya kai na za a tsaye da ginin za a tsaya to kamar haka ne wannan fadi a ƙasa mil 60 in an yi sama kuma bisan wurin mil 60 haka Allah tabaraka wa ta'ala fatuluha wa arduha mutasawiyani dan haka da tsawon da fadin duk daidai suke Allah ka sa muna daga cikin masu samun wannan wuri wa ana Uthman bin Affan radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam an samo hadisi daga Uthman dan Affan Allah ya kara masa yarda qala man bana masjidan lillahi duk wanda ya gina wani masallaci saboda Allah shi yasa ake so mutane su sama sun kana daga cikin kaba da gudunmuwarka naga wani malami kuma ya bayani ya ce da za a gina masallaci a ce ma masallaci za a yi in blok ɗaya ka ba da aka hada da shi kana cikin wanda suka gina masallaci aka za a ɗauke ka in ka ɗauko gudunmuwa ka ba da kasa ciki aka gina kana daga cikin wanda suka gina tun da wani wurin cewa aka yi wanda ya gina ma Allah masallaci ko daidai da gwargwadon shekar kurciya ne daidai girman inda kurciya ke shiga ta kwanta to Allah zai gina mai gida a aljanna ga malam bukin zuwa amma mun ki zuwa da can can ake ba zanen daurawa yanzu da zane da komi mu ne bukin ne bai mana ba malam zani akan ce ga bukin zuwa ba zanen daurawa ko to yanzu akwai zanen bukin ne bai mana ba muka ki zuwa a ce in ka ba da gudunmawa kana ciki to kuma ya za ka bari kuma jiya nan mun yi magana muka ce an ce duk mutumin da ka ga cewa bai tunanin lahira bai tunanin ya aje wani abu a can abu biyu ke damun shi ko dai jahilci ko wawanci domin a ce ma ga inda za ka ba da ɗaya a baka ɗari bakwai kuma ɗari bakwai ɗayan nan da ka bayar ba taka ba ce baka akai wanda ya baka ne ya ce kai ɗaya can kuma ni in baka ɗari bakwai mutum ya ki badawa to ko jahilci ko kuma wawanci ويقول الله عز وجل لمن حمد واسترجع عند موت ولده kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ga wanda yace yace alhamdulillah yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin da ɗansa ya mutu ko diyarsa sai a ce ibnu ibnu li abdi baitan fil janna ku gina ma bawa na wani gida a aljanna wa sammuhu baital hamdi ku ce masa gidan masu godiya masu gode ma Allah kenan wanda suka yi godiya kaga kenan ya nuna akwai gida na musamman kaga kala kala ake magana wan ummu habiba zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam annaha qalat tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul naji manzon Allah yana cewa ma min muslimin yusalli lillahi kulla yawmin 12 rak'a babu wani mutatawwan ghayra farida illa bana Allah lahu baitan fil jannati aw illa buniya lahu baitun fil jannah babu wani mutum da zai yi sallah raka'a goma sha biyu a yini na nafila ba farilla ba face Allah tabaraka wa ta'ala ya gina mai gida da su a cikin aljanna ta dalilin wannan raka'a goma sha biyu sai an gina wa mutum gida a aljanna to ka diba wannan abu mai sauki amma mutum nawa ne ke yin haka a ce a rana mutum ya samu nafila raka'a goma sha biyu yayi kuma ma masu hurhura masu suka fi kin yi aw illa buniya lahu baitun baitun fil janna face an gina masa gida a aljanna ta dalilin wannan raka goma sha biyu to ku duba wannan waqad fassaraha at-tirmidhi annaha as-sunan ar-rawatib sune sunnonin nan na rawatib da aka sha gaya mana kai biyu gabanin azhar ko kai hudu bayan azhar ka ƙara biyu ko kuma in biyu kai kai hudu bayan azhar kaga shida kenan nan shikenan na la'asar matsayin su daban sai ka zo bayan magariba kai biyu in ka hada da can nawa kenan takwas sai ka zo bayan isha'i kai biyu in ka hada da su nawa kenan goma sai kai raka a talfajar goma sha biyu su ne rawatin da aka yi magana a wani abin nan na jum na ranan na bayan na kafin la'asar su daban ne su nasu cewa aka yi Allah ya ji kan mut annabi addu'a ya ce Allah ya ji kan mutumin da ya sallah raka a hudu gabanin sallar la'asar an gama shi aljanna ce kawai ta ba kai tsaye amma shedan ya bari وقال تعالى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة لكم إيماني ألا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم shin in nuna maku wani kasuwanci wanda za ku yi wanda zai kare ku daga azaba mai radadi tu'minuna billahi wa rasulihi shine ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum sannan kuma ku yi jihadi saboda ɗaukaka addinin Allah tabaraka wa ta'ala da dukiyoyinku da kawunanku ku bada zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine abin da yafi maku inda kun sani inda mutum ya sani ba yadda za a yi ayyuce za a yi wani abu a musulunci a ce shi mutum babu komi nashi yaghfir lakum dhunubakum idan kuka yi haka Allah zai gafarta maku duk zunubanku da kuka aikata wa yudkhilkum jannatin sannan zai shigar da ku aljannoni ba guda ɗaya ba tajrimin tatil anharu ruwa na gudana ta karkashi wa masakin tayyibatan sannan ba haka nan ga wuraren zama masu dadi masu kyau fi jannati adnin ga aljanna wanda in an shiga ba a fita zama dindindin zalika alfawz alazim wannan shine rabo mai girma Allah ka ba mu wannan rabo mai girma ka ce muke mu mu gabatar da wani abu kafin mutuwa ta same mu wa fi hadith abi hurairah at-tawil inma ishtaka inma ishtakaw qulubuhum ay yayi ko idza faraqu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akwai wani hadisi da Abu Huraira ya faɗi dogo lokacin da suka yi maganan damuwa suka nuna damuwa na zukatansu lokacin in sun rabu da manzon Allah yadda abin zai dame su wa fihi annahum sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin ne suka tambayi manzon Allah an bina'il janna yaya gine-ginen aljanna yake yadda aka giggina ta فقال عليه الصلاة والسلام سيمن زن الله يتي لبنة من فضة wani aljannan an gina ta an gina ta ne da tubali na azurfa block kenan dai tubali na azurfa wa lubnatun min zahabin akwai wanda aka gina da tubali na zinariya wa milatuha almiskul asfar abinda ake kwabawa a yaɗe ta ai mata filasta ai screening kuke cewa yanzu ko menene duka wannan da turaren miski ne ake yi gaba daya da haka ake a shafa gidan da haka aka yi da turaren miski wa hasba'uha sannan tsakuwar gidan da ake watsawa wadda ake tattakawa al-lu'lu' wal yaqut shine lu'lu' da yaqut gaba daya wa turabuha za'afaran lakan gidan kuma da za'afaran ne ake jikata ita kuma turaren za'afaran ne shine abin ban ruwa man yadkhuluha duk wanda ya shiga wannan gidan yan'amu wala yab'as zai dinga jin dadi ne babu bakin ciki babu damuwa aljanna wa yakhludu wala yamut sannan zai shiga ciki kuma ba maganan mutuwa ba mutuwa kwata kwata la tubla ay la tubli thiyabuhum kayan su ba sa tsufa yan aljanna in ma ka sa ba za ka ƙara ganin su ba wala yafni shababahum sannan kuma kuruciya ba ta karewa ana nan ba tsufa ba gurgura ba rashin lafiya gaba daya thumma qala sannan bayan nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatatun la turaddu da'watuhum mutane uku ba a dawo da addu'a su in sun roki Allah Allah zai karba na daya al-imam al-adil shugaba mai adalci dan Allah ya sa shugaban nan shugaba ne mai adalci to yi addu'a Allah zai karba Allah ka taimake mu wasa'im hakanan wanda ya azumi hatta ya fura har sai ya bude baki mai azumi tun lokacin da ya dau azumin sa duk abin da ya roka a cikin yinin nan yana ta addu'a nan karbabba ce har lokacin da ya kai ga ya aje azumin azumi ya kare to balle kuma lokacin inda fitri an ce li sa'imi farhatani mai azumi yana da murna da zai yi guda biyu farhatun inda fitrihi murna ta farko lokacin buɗe bakin shi wa farhatun inda liqa'i rabbih sannan kuma ɗayan murna lokacin da zai haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala ya fito ko sannan wa da'watul mazlumi addu'an da ake karɓa ta biyu ita ce addu'a wanda aka zalunta yurfa'uha fawqa fawqa al-ghamami ana daga ta saman gizagizai ai sama da ita wa yuftahu laha abwabus sama sannan ana bude mata kofofin sama wa yaqulu rabb tabaaraka wa ta'ala sai Allah ya ce wa izzati ina rantsuwa da buwayata la ansurannaka walau ba'da hin lalle zan tambayan taimake ka koda bayan anjima wanda aka zalunta in ya daga hannu ya roki Allah tabaaraka wa ta'ala addu'a shi tana hawa gizagizai ne sai sama wani wurin aka ce la hijaba bainallahi wa da'watil mazlum babu shamaki tsakanin Allah da addu'a wanda aka zalunta in yayi addu'a za a daga ta ta haukan gizagizai sai sama kofa bude sai ta wuce wurin Allah Allah kuma yayi rantsuwa ya ce wa izzati wa jalali ina rantsuwa da buwayata da girma na la'ansurannaka walau ba'da hin zan taimake ka koda bayan wani lokaci saboda haka mu kiyaye zalunci inna allaha la yumli lidh-dhalim Allah yana yi ma'azzalumi jinkiri hatta idza akhadahu lam yuflithu har lokacin da ya damkai ba zai sulle ba taniyan ai wannan kadan ne bari mu gama yau mu hada masakinu ahlin nari wa salasilihim wa ankalihim wa maqami'ihim kayan chains wuraren yan aljanna wurin zaman su da sarƙoƙi da abin da za a yi masu hukumi a ɗaɗɗaure su da gudumomi da za a dinga dukansu Allah ka tsare mu mai sauri ma mu ba wurin Allah ka tsare mu daga nan yan wuta yan wuta zan ce yan wuta ka kai subhanallahi yan wuta ina sauri yan wuta ya kamata in ce ba yan aljanna yan aljanna mun gama can mun ta'adda Allah ya sa muna daga cikin can wannan wanda ba a son ne yan wuta wurin yan wuta wurin zaman yan wuta da sarƙoƙi chains sune salasil wa maqami'ihim da gudumomi an kal dukkan abin da za a daure kamar yadda za ku gani nan qala ta'ala bal kadzabu bis sa'a waɗanda suka kafirta yan wuta dalilin laifukansu sun ƙaryata ma game da tashin alkiyama tun farko wa atadna liman kadzaba bis sa'ati sa'ira mun yi tanajin wuta ko mai tsananin zafi ga duk wanda ya ƙaryata game da tashin alkiyama zai gamu da wata irin wuta mai zafi irin na fita hankali ko ka tasawuri idza ra'atuhum min makanin ba'idin idan wutan nan ta hango su daga wuri mai nisa ha sami'u laha taghayyuzan wa zafiran za su ji alaman fushi kaman za ta faffashe saboda fushi su ji tana kuwa tana ihu saboda tana so ta damke su wa idza ulqu minha makanan dayyiqan idan aka wurga su a cikin wutan nan wuri matsatse mukarrani na ga su ɗaɗɗaure an haɗa su za a haɗa ko waɗanne da abokan laifi su laifi kukansu sai a haɗa su wuri ɗaya a ɗaure wannan ya yi laifi irin na wannan wannan ya yi laifi irin na wannan in mazinata ne a haɗo su gaba ɗaya in mashaya giya ne a haɗa su wuri ɗaya a ɗaure su tam kamar yadda ake ɗaure rake a wuri ɗaya sannan a wurwura su gaba ɗaya a jefa ci ga kuma matsatsi ku dibaran nan da muka yi magana nan ba ni manta nan da muka yi magana tafkira aka ce mutanen kirki ma fa ku duba ranar kiyama wanda aka ce za su tashi akan raƙumi ɗaya ka tuna bala baka raƙumi ɗaya raƙumi biyu bala liyu ka raƙumi biyu raƙumi aka ce akwai wanda za a tada su akan raƙumi ɗaya su goma aka ce waɗanda fa su sun yi aiki ne na alkhairi amma aikin bai isa kowa ai mai raƙumi shi ɗaya ba sai aka zabtari aikinsu daga aikinsu ne ake masu raƙumi samu abin hawa don zuwa filin kiyama in ko ba haka ba wasu a ƙasa za su wasu wuta ma ke kora su aka yi maganan to yanzu wanda ma sun yi kirki sun haira raƙumi su ɗaya su goma ashe kenan kowa ya kamata ya aikin da zai samu a mai raƙuminsa shi kaɗai ya tafi wancan wurin masifa ce mun ta hal musiba ke gabanmu illa iyaka ba mu ta san mata ba idan sun shiga wannan wuni idza ulqu muqarrani na daddaure da juna da'aw hunalika suburan anan ne za su fara ihun halaka sun halaka suna kuka aka ce la tad'u al-yawma suburan wahidan kada ku rika kiran azab wa halaka ɗaya yau kawai wad'u suburan kaseera ku kira da yawa ku ihu iya abinda za ku iya yi na ihu ku yi muqarrarina ay muktafina an daddaure su qad qurinat aydihim ila a'naqihim fil aghlal duba an hada kafafunsu da kawunan su an daure gaba ɗaya cikin chains manya manyan madauran da mutum bai isa ya kwance su ba kaman a ce handcuffs sune gila abun nan ba wannan aglal kamar yadda za a hada hannuwansu da komi a hada a daure da kai yadda mutumin da aka daure a handcuff ka taba gani yadda zai balle da kai shi sai dai a bude shi to balle an daure ta baya an hada da kai an daure da'au hunalika suburan anan ne za su fara ihu au da'ul wayl bil wayl za su fara kiran wayyo wayyo wal hasara suna bakin ciki na abin da suka rasa wal hilak za su rika kiran halaka wal khayba ga tabewa wal khasara duka dai waddima dukka su nan sun rushe dimar mutum abin da ya mallaka da yake tunanin yana da wani abu yau ba abin bashi wa qala azza wa jalla idil aglalu fi anaqihim yayin da za a ga 'yan wuta a gansu da waɗannan kukumai an ɗaɗɗaure su a wuya wasalasil ga chains an ɗaure a hannu a haɗa a ɗaure Allah ka tsare ni a haɗa a ɗaure ƙafafu da wuya da kai sannan kuma mala'ika yana jan mutum a ƙasa kuma kan fuskar shi haka za a yi yushabun ana jan su a ƙasa filhamim sannan kuma a kai har cikin ruwan zafi ana ja ko ina a ja su a wurga ciki thumma fin nari yustarun sannan kuma ga wuta nan an kunno ana babbaka su da wuta ko ta ina al-ghalal jam'u ghillin wal hadida shine karfe allati tujma'u yadul asir fi ila unqihi wanda za a hada daure hannun wanda aka kamo a daure da wuya wal ma'ana anna al-aghlala fi anaqihim wato za abin da ake nufi waɗannan abubuwan daurewa an sa su a wuya wasalasul muttasila bil aghlali bi ahdi zabaniya sannan kuma ga chains waɗanda sun ɗaɗɗauro su suna hannun waɗannan zabaniyawa waɗannan mala'ikun da ba wanda ya isa ya gagare su sai wanda Allah ya ba iko yushabunahum ay yashabunahum ala wujuhihim za su rika jan su akan fuskoki taratan ila aljahim wani lokaci su ja su su kai su cikin wuta su ta babbaka sai sun zama gawayi wa taratan ila alhamim wani lokaci kuma su fito da su su ja cikin chains din nan su kai cikin ruwan zafi a tafarfasa su gaba ɗaya cikin ruwan zafi وقال تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى yace khudhuhu faghullu wanda aka bashi littafin nan ta hannun habu yana yawo yana ƙarya yana cewa ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya halaka anni maliya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya yana fadin haka sai ya ce khudhuhu faghulluhu ku kama shi ku daddaure shi ƙaryan nan ta kare yanzu thumma aljahima salluhu sannan wuta mai tsananin zafi ku jefa shi ciki thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku sannan kuma cikin chains waɗanda yake masu tsawon zira'i 70 ku kona shi ku daddaure shi a ciki ku zuba shi a ciki chains din nan shine muka karanta aka ce wannan sarkan da ake magana zira'i 70 da guda ɗaya za ta balle ta fado doron duniya sai ta shanye ruwan duniya gaba daya da ƙasa ba za ta ƙara fitar da ciyawa ba kwata-kwata sai ta yi wa duniya gobara ta gaba ɗaya wannan sarƙanta dan wuta da ɓallinta zai faɗo ya faɗo duniya sai ya ƙone duniya gaba ɗaya zara'i saba'in za a ɗaure dan wuta Allah ka tsare ni ga laifinsa nan innahu kana la yu'minu billahi al-azim laifinsa shine bai imani da Allah mai girma ba an kwana gaya masa ga hanyar tsira bai bi ba wala ya hudu ala ta'amil miskin sannan baya kwadayin ciyar da waɗanda ba su da shi kullun an yi magana ya ce a ai rayuwar nan capitalist ne ar-rasmaliyya wanda ka gani da kuɗi shi ya so ya zama mai kuɗi wanda ka gani ba kuɗi shi ya so ya zama mara kuɗi kawai wayo ne determination ne in kowa decision making ne in kana so ka zama mai kuɗi you decide to be rich and then you decide to be poor saboda haka babu wani maganar taimako ka a taimaki kowa su da kansu su wayansu ne suka samu ba sa addini ba sa son addini ba su yi ma addini komi kaga mutum ya ce a ce ma yau mutum ya rayu a doron ƙasar nan malar shanun shi in suka fara fitowa tun da safe hammare ce shi ma gajiya yake daina kallo in suka fito malam sani ya fara kallon shanunsa garke tun da safe har rana har yamma sai shanunsa ba su wuce ba amma musulunci bai san shi ba ba abin da yi wa musulunci ya gama ya mutu ya bar ma 'ya'yan shi gado tunanin su ka zo san me za su yi su sun ma san iyakarsu yanzu kai dan yaro yaro yanzu irin waɗannan yaran agric din nan ka kawo shi ka ce ya tsaya kalli shanun shi tunda safa zuwa faduwar rana me zai da su bayan dama ga wasu kuɗi can an ba mai bai sa abin da zai da su ba ya tsaya kallon shanu ina shi ma mai sun bai iya kallon karshen su in ya tsaya dinga kallo bai iya kallon karshen su kuma gashi nan ya mutu muna ta labarin sa a matsayin ya ya tara dukiya amma dai musulunci mu ba mu san abu amma in ku kun sani to duk da ma ba fadin kowa ya za a yi ba wanda ya san shi arifahu man arifahu wala yadurru kama idza jahiltahu tundahu li'annahu qad mata wa laqiya bima laqiya wala yahuddu ala ta'amil miski baya da kwadai walaysa lahu al-yawma hahuna amin to yau nan kuma bai da masoyi baya da wani wanda zai iya masa interfering a sai ya shiga yau yayi intervening ya samu ya dalilin ya kubutar da shi yau babu a lahira ba wanda ya isa je ya ce ma Allah wani abu duk wanda kaga yayi ceto ba shi dama aka aka ce an ba shi damar yin ceton kuma an nuna mai wa zai ceta wala ta'amun bai da wani abinci da zai ci illa min ghislin sai daga ghislin mun yi maganar shi tambaya shine abinci dattin yan wuta la yaquluhu ba mai cin wannan abincin illa al-khasirun sai masu laifi wanda suka yi ma Allah fito na fito wa qala ta'ala إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا lalle mu mun yi tanajin sarƙoƙi da chains wata wuta mai tsananin zafi ga kafirai kafirai ita ce abin da su ita kafircin su nan su faɗi abin da suka ga dama su aikata abin da suka ga dama amma Allah ya yi masu tanaji mai muni wanda za su gani wa qala ta'ala inna ladaina ankalan wa jahima lalle auren mu fa akwai igiyoyi masu ƙarfi maruruwa su ne an kari akwai maruruwa kirtani irin wanda ake ɗaure shanun nan na jin duk da dai watakila in ya rube ko amma wannan sabon kirtanin a ce yau wani sa ya tsinka shi to sannan zai ba da tsoro sabo gau a ce wani sa yau game gare da jan shi ku duba fa yadda wanda suka iya abun nan suke ma shanun nan in suka kamo su dama ya kowa nan da ya nuna muku malam idan suka kaɗo shi da shi suka zarge shi da shi sai dai ka ji rim sun rabta shi da ƙasa saboda ƙarfin wannan abin bai iya tsinka ya fita da gudu kuma ya san yanka shi za'a ka san kau inda ba dan Allah ya hore mu mutane shi ba a irin wannan dabaran da wannan abin in ya falla da gudu sai ya kashe duk waɗannan masu masu neman kama shi nan tunda ya san mutuwa zai shi ma ko dai ai mutuwar kasko ko ya kashe su ya tsere kuma in ya shiga daji bai ƙara shigowa gari sai dai ya haɗe da ƴan uwan shi na daji kuma Allah ya hore mana su to wannan igiyoyin irin su ne ankal aiwal ankal shine alquyud alizam shine manya-manyan maruruwa la tunfaku abadan ba a iya tsinka su har abada dan wutan aka daure shi da su ba su tsinko wa qila aglalan min hadid wasu suka ce ma kai chains ne akai kaman handcuffs na karfe da karfe aka yi su qala ta'ala Allah ya ce hadha khasman ikhtasamu fi rabbihim wadannan su ne abokan jayayya wanda suke jayayya game da ubangijinsu ana nuna masu ga gaskiya su bi sun ƙi na kafaru kun ga waɗanda suka kafirta utti'at lahum thiyabun min nadin za a yanko masu wasu tufafi na wuta a sa masu rigar wuta yau a ce mutum ya sa riga ta wuta sannan yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim sannan kuma daga saman kansu kuma ana kwaro masu ruwan zafi rigai dama ta wuta ce sannan daga sama kuma ana zubo masu tafarfasashen ruwa yusharu bihi ma fi butunihim wal julud ana babbaka abin da ke cikin cikin su da fatar su gaba daya ana kone ta gaba daya walahum maqami'u min hadid sannan kuma ga wasu dirka dirkan gudumomi kai Allah ka tsare mu daga shiga wuta Allah ka kare mu daga shiga wuta Allah ka kare mu daga shiga wuta ba dan halin mu ba malam a ce yau mutun ya sa riga ta wuta ana kwaro mai ruwan zafi ta sama sannan in ruwan zafin nan ya wuce kuma sai ya ji guduma gwam ta wuta ita ma ga wannan ga azaba wadda ake zubawa ga cikin inda mutun yake ga riga ta wuta ga guduma ta wuta kuma bayan an zuba ruwan zafi abi da duka walahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha duk yayin da suka so su fita daga cikin wutan nan min ghammin saboda bakin cikin da ya dame su na masifa suka so su fita daga cikin wutan nan uidu fiha sai a ƙara tura su can ciki ciki a ce ina su koma duk sadda suka yo yam suka yo waje da gudu saboda bala'i suka yo su fita waje mala'ikun nan na nan zabaniyan nan sai su koma da duka kawai su tura su koma su ciki ba lokacin da za a bari sai su koma ayi kuyi ciki da su kuma da su san ciki ciki su koma ciki wa zuqu azabal hari sannan a ce musu ku je ku dandani wuta ta kaman ta gobara wadda ta ko ina tana kama su ita ce alhari mai konawa ta yadda ba ta inda ta bari ƙasa wuta sama wuta gefe wuta ba maganan mutum ya ƙasa ya tsugunna ya ji sauƙi dan can ma bala'i ne ba maganan ya yo sama ya ji sauƙi dan saman ma masifa ce ba maganan ya jingina ta gefen hagu ko gefen dama dan duk inda ya jingina bala'i ne Allah tabaraka wa ta'ala tsare mu wal maqami'u jam'u miqma'un shine jam'i ne na miqma' wa huwa ma yudrabu bihi wa yuzallalu shine abinda za a doki mutun da shi a kaskanta shi a nuna shi ba kowa bane yuqalu qama'atuhu ay fan qama'a zaka ce qama'atuhu na kwankwashe shi sai ya ladabtu wa hiya siyatun min hadidin wasu abun duka ne kaman bulalu na wuta wahidatuha qama'a guda daya wa min qawlihim qama'tu ra'sahu da cewa qama'tu ay idza darabtuhu darban anifan idan kai mai duka duka sai ka ce kamatu ka kwankwashe kansa kenan Allah tabaraka wataala muke roko tsare mu Allah ka ba kare mu daga shiga wuta Allah ka sa muna daga cikin yan aljanna Allah ka kare mu daga shiga wuta dan sarkin sunayenka naktabi bi hada subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراب عنا واحشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمر بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلهنا ومولانا إله كل شيء أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل إلهنا ومولانا إله كل شيء أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين